أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أيها الإخوة الكرام إن الكرم من أعظم من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وهو علامة على طهارة النفس ورقة القلب وحسن التعامل مع الناس وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير يا عباد الله تجدوه عند الله أي كل ما تنفقه تنفقه تنفقه من خير فإنك ستجدوه عند الله مضاعفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الكرم لا تقصر على المال فقط بل يشمل الكلم الطيب والبسمة والمساعدة والعفو عن الناس وتسهيل أمورهم والوقوف والوقوف معهم في شداء يا عباد الله كونوا كرماء في بيوتكم كونوا كرماء في بيوتكم ما أهليك ما أهليكم وجيرانكم والضعفاء والمحتاجين فالكلم الطيب الصدقة فالكلم الطيب الصدقة والاستماحة في الو... في وجه أخيه في وجه أخيك صدقة يا يا, يا عبد الله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الكرم والجود وأن تحر قلوبنا من البخل والشوه إنه ولي ذلك وقادر عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين baya haka yan uwa hutubar mu yau tana magana ne akan wata ɗabi'a ko wani halayya da magabatan mu suke riko da ita suka samu nasara wanda yanzu ake so a cire mu akan wannan halayen ko wannan ɗabi'a muke samun nakasu a rayuwa wannan ɗabi'a ita ce wanda ake ce mata alkaram ma'ana kirki in an ce alkaram da hausa shine mutum ya kasance mutumin kirki da al'umma suna iya nuna wani a ce wani mutumin kirki mu sani bayan Allah wannan ɗabi'a ta kirki ko kyautatawa min a'zamil akhlaqi allati da'a ilaiha al-islam musulunci yana kiran kasance mutane masu kirki masu ɗabi'a kyakkyawa da al'ummar mu ta hausa suke cewa wane mai kirki ne in sun ce wane mai kirki ne suna dunkula ɗabi'a sare wanda ya shafi kowane halayya amma bayan Allah wannan ɗabi'a yanzu ana nema ana nisantar da mu a wurin mu'amala zaka ji ana cewa wane mai wahalar hali ne shi kuma har yana jin kansa a wani tsarinsa da yake ganin shi yana da wata ɗabi'a tasa wanda shi mutane sai dai su yi haƙuri a cikin mu'amala da shi ya bawan Allah ka sani karamci kirki da ɗabi'a shine cikamakin ɗabi'a shine cikamakin musuluncin mutum sai sa manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara shi masa wa innaka la'ala khuluqin azim duk ɗabi'unsa na kyautatawa ne isa ya bayan Allah mu yadda mu samu kanmu a cikin wannan ɗabi'a mai kyau shi kirki ko alkaram karamci wa alamatu wa ala taharatul nafs alama ne ta tsarkakakkiyar rayuwar ɗan adam mutumin kirki ko mai zuciya mai kirki ko nagartaccen mus- mutum shi da zaga shi wa raqatil qalb zaga shi mai saukin hali mai ɗabi'a kyakkyawa wanda duk lokacin da ake mu'amala da shi zaka ji mutane suna son wannan halin nasa kar kasance mutane suna shan wahala a wurin mu'amala da kai to ka zama akasin wannan ɗabi'ar ne ya bawan Allah mu sani ita kuma tana kyautata ɗabi'ar mutane mutumin da yake kyautata fasaha ta'amul ma'an nas wanda yake da kyakkyawar ɗabi'a dan- a wurin mu'amala da mutane wanda da yawa kashi takwa- kashi kashi takwas a cikin goma za su na cewa lalle wane yana da daɗin mu'amala yana da kyan hali wanda da yawa mutane suna jin daɗin zamantakewa da shi wannan ɗabi'ar bawan Allah tana amfanar da kai karan kanka da al'ummarka ne da gaba ɗaya da kuma addininmu na musulunci kuma babban amfanin da fa'idar shi ne bayan ka bar duniya ko lokacin da Allah ya ɗauki rayuwarka ka bar duniya shaidun ba- shaidun Allah a ban ƙasa za su na ambaton wannan kyawawan halayya naka amma idan kana da akasin haka su waɗannan mutanen ba su ne suke ba da shaida kai wane Allah ya masa rahama amma dai an sha wahalar kunci ko an sha wahala wurin mu'amala da shi zaka same shi shi mai wahalar hali ne al'umma ba su ina cewa wahalar- wa- mummunan hali ko san ɗabi'a wanda take kuntata duk wanda ya zauna da kai ɗaya biyu uku sai ya kasa ya gane cewa kana da mummunan hali mu sani ya bayan Allah Allah ya ce mana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da ka aikata fa na alkhairi zaka same shi a wurin a wurin Allah ai kullu ma tunfi kyawun kyakkyawan ɗabi'a na kyakkyawan hali shine mutum mai yawan kyauta da sakin hannu wanda da yawa ɗabi'un mu yanzu an zo an razanar da mu ko an zo a cikin mu'amala a hankali a hankali an dasa mana ɗabi'a ta yahuranci da ta yi tasiri a ranmu waran mi waran nesantar iya kyautatawa waran taimakawa junanmu ta'awun da taimakekeniya na wannan kuɗi ya zama mana a hankali a hankali wani ɗabi'a sai ka ga samun magabatanmu kusan nan bai- ya- bai- ba irin namu ba ne yadda muke samu ya ninninka amma talaucin zuci ya hana min kyakkyawar mu'amala na me na kyautatawa na kyauta da sakin hannu ba don komai ba ya zo mu ne muka kaddara ko muka sa tsarin rayuwa ne wai muke so dole sai mun tafiyar da rayuwarmu akan yadda muka tsara musamman magidanci ya kaddara wa dole sai ya tsara sai ya tafiyar da rayuwarsa ba laifi ba ne ka iya tattali ko tsari amma ka sani cewa duk irin mu'amala da kake na kyautatawa da taimako da sakin hannu haka ne yake biyowa bayan rayuwarka duk abin da ka ciyar ko ka bayar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wallahi duk abin da ka bayar saboda Allah ka taimaka zaga a lokacin Allah ke mayar maka karfin zuciyarka bawan Allah da niyyarka mai kyau a nan zaka da ganin mudha'afa ninninkawa a wurin Allah subhanahu wataala amma duk lokacin da kake kaddara cewa zaka rayu ne da wayanka har abada a cikin wahala kake wallahi ka ji a ranka duk lokacin da kake kaddara cewa zaka rayu ne da wa- da wayanka da dabararka to za ka kasance kullun a cikin wahala kake wannan ɗabi'a ta karamci na kyauta ya yi fara nisa a wurin al'umma da yawa ba don komai ba saboda wai ana ta nusar da mu ɗabi'a dama ta bai yahudan mutum shine ba wanda yake amfana da shi sai zai amfana to mu kuma nan akasin haka ne a musulunci mu sani bayan Allah sai mun kasance nagartattu masu kirki masu kyakkyawar ɗabi'a a wannan nutsuka mu sani kuma ba iya taimako ba taimakakeniya ko kyauta ko sakin hannu bane a'a mu sani kyawawan hali kyawawan kalmomi ma kyakkyawar ɗabi'a ka kasance mutum mai kalma mai daɗi da duk lokacin da ake zama da kai za ana jin wani kalmominsa daɗaɗa ne ba kausasan kalmomi ba ne ba da yawa da zaka na gani wai wani shi a hakan abin birgewa zaka na ji duk kalma da zaka na gani na kushe ne mummunar ɗabi'a ne da munin hali da mummunar zuciya duk wanda kaga lokacin da yake furta kalmomi zaka na ji kalmominsa kakkausasa ne suke fitowa to kyakkyawan mai kyakkyawan hali mai karamci mai kirki shi da zaka je na faɗan lausasan maganganu ko da magana ba za ta yi daɗi ba za ka ji ta da laushinta kuma mu sani kyawawar kyakkyawar ɗabi'a ne kyakkyawan hali ne waran mai waran sakin fuska ga ɗan uwanka kasance mutum ne mai sakin fuska ga ɗan uwansa mai kuma tashil umur mai sauƙin mu'amala ya bayan Allah mu kasance masu kyawawan ɗabi'u ga iyalanmu akwai mutanen da da yawa zaka gansu a waje kaman ba su ba amma an koma wajen mu'amala da iyalai ƴaƴa ne ko iyaye ne da sun shigo gida za ana fara tunanin cewa mai takurawa ko mai matsawa yazo ya ba mu Allah ba sani fa khairukum khairukum li ahlikum dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafi alkhairi fa mafi alkhairin mutum shine wanda yake ga ahalinsa kar ka yadda iyalanka suna kuka da kai a wurin mu'amala ya bawan Allah wajiran da makwabta makwabta yanzu yawancin mu'amala ta kasance babu irin taimakakeniya irin na mu'amala da ake yi da wanda gidaje irin na anguwannin mu kusa haka za ka na gani gida ɗaya ne ma har sai an yi wata kofa da ana iya shiga ɗaya gidan ana iya mu'amala an haɗa mutane sun zama ɗan gida ɗaya a wurin mu'amala da taimakakke ne kaga mutum uba ɗaya ya tara mutanen anguwa ya kai su an musu kaciya ya dawo da su ya ajiye su a gidansa suna ji su ɗan gidan ne amma wani ɗabi'ar yanzu mutum shi da kansa yake so iya ɗabi'a in ka gan shi daga shi sai iyalansa ne ga shi ɗansa ko waye ɗinsa iya wannan ne duk yadda zai yi kange mu'amala kar makwamcinsa ya amfana da shi ko ya ji daɗin mu'amala da shi za ga yana yin wannan ɗabi'ar wai shi baya so ya amfana da mutum ne lalle bawan Allah ka sani kai kana cikin mutane marasa kirki mu sani cewa lalle ne sai mun yi kirki ko sai mun shiga cikin al'ummar mutane mu shiga cikin su a lokacin da suka samu kansu a cikin kunci mu taimake su da dukiya da shawarwari da ƙarfinmu a lokacin da makwabtanmu ko wanda muke zaune a anguwa tare da su su ga muna cikin al'amuransu na shida na tsanani duk lokacin da suke matsaloli su ga ana kawo musu cappa ba duk matsalar ka ana gani kai kaɗai ne zaka na aiwatar da ita ba ya yi bayan Allah wannan ɗabi'a ta kirki wannan ɗabi'a ta karamci da kyautatawa mu'amala wallahi wajibin mu sai mun dawo kan doranta shine addinin mu na musulunci amma wasarere da baya da baya da muke a irin wannan ɗabi'u a hankali a hankali in muka nisanta da su za mu bar tarbiyar mu ta musulunci ne mu samu kanmu kuma a akasin haka Allah kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله